arabin sun cewa ya ce Allah ya ƙara masa bayra wannan kaliyar mai baitoci shida mun faɗa ko? da ake rubutawa na istimalinta kala-kala ana shaɗar neman fatahi a samun buɗin kai a nema yara da manya ma kuma da neman albarka saboda abin da ta tare a ciki in allah ya ba mutum dama ya samu ma ya samu ruwan rijiyoyin ko na rijiya ɗaya daga cikin rijiyoyin ne ko ya tofa a ciki ya sha ko ban yayin mutum ya wanke da shi rijiyoyin da shehu ya ambata a cikin rijiyoyin madinan nan wanda zallar ruwansu shan sama kawai haihuwa ne ko?
na'am shi to na sha faɗa adadin kada amince an yi yara saboda samun shirya da samun fahimta da samun albarka cikin karatu da kuma cikin rayuwa ta kowane irin niyya aka yi aka sha ana yi mun faɗa ana maimaita su sau shida ko sai a yi salatul fati a ƙarshe ya zama shi ne cikon na bakwai sai a wanke duk ta yadda aka yi ana sha a sha a goge jiki a komai da ruwan shi ne shehu yake gai da waɗannan rijiyoyin na madina saboda soyayyarsa da manzon Allah na'am shehu ya ce gaisuwa ya tabbata a bisa rijiyar nan ta yi da kuma rijiyar nan ta wato ainihin arisu Aisha wannan biro a risin nan alƙaluma na tana yi shauƙi na hawa zuwa katannanta tana ta yabo gare ta da takadduna duka suna yabo zuwa waɗannan rijiyoyi masu albarka shi biro garsi biro arisi biro roma biro ali biro usman kasirin dai a madina duka hadda da irin garsu din nan da maza Allah ya yi wasiya cewar an yayi wafati ai masa wanka da wannan ruwan rijiya da maza Allah cikin sa yana zazzabi sai ce a kawo ruwan rijiya ai ta kwara masa a nan rijiya Allah ya kara annabi da na gaisuwa shehu da tamu duka su tabbata zuwa waɗannan rijiyoyi masu albarka wannan rijiyoyin da muke ambato shehu ya ce mashaya ne na fiyayyen halittar Allah nan ne ke sha tsarkakakken nan na halittar Allah shi ne annabi Muhammadu shi ne kuma mafi girman dukkanin mulki koko mafi girman duk wani mai mulki da ya shugabanci dukkanin rayuka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi duk wani mai mulki da mulkin da daraja da girma da ɗaukaka da iya shugabanci ya ce sannan wato nudukin nan furucin nan na sandararru hakika ya yi fusaha hakika fusaha da yake da shi sandararren abu ya yi fusaha ya yi furuci balle yaro ka rubuta masa ka bashi abinda kuwa furucin sandararrun nan ya fusaha cikinsa ya ce inna hu haƙiƙa manzon Allah wallahi shi ne mafificin abin halitta na Allah duk a cikin fusaha da sandararrun abubuwa suka yi magana na ruwa da dutse da yashi da sauran da bishiya duka sun yi magana da manzon Allah to result ɗin maganar suna nufin bayyanar da cewa wallahi manzon Allah Muhammadu shine mafificin halittar Allah kakaf shine natijar maganar wa kan afsa hannun ɗaukul jamalati ko innahu la afdalu makhluqin gaza kuma shine ya yaƙi kafirci da kafirai bi amisi da tawaga ta yaƙi ujumun bai bayi hakika sun yi kaye sun yi fice cikin ilimi da albarkacin sirrin manzon Allah ne irin su muni in yasta ka gani ana ganin mu bai bayi to mu ne ba dama gurin ilimin ujurun amma da sirri نعم sirrin manzon Allah ne
وقاومه الرشد kullu ra'isi dukkanin wani shugaba ya bi manzon Allah izuwa shirya
وقد وقد شفقت اصحابه كل مجرم sabon manzon Allah sun nike sun tishe dukkanin wani mujrimi
وقد ابقت بالدين hakika biru arisi biru arisi abakat ta tayar da kamshi wato ainihin bidibi da kamshin nan na turare na girma da ɗaukaka saboda saboda mazala ya sha kuma ragowa annabi an zuba har gobe in ka ɗebo ruwan ka sha za ka ji kamshin yake saboda manzon Allah
عليه صلاه الله Allah ya tabbatar da mazala ثم سلامه sannan gaisuwarsa وآلين da alaye وصحبه da sabai قد سخوا بنفيس an da samu ko sune hakika suka yi baiwa wato da wanda yake mafi ainihin tsada shine rai dan ɗaukaka dinin Allah حرف التاء تقدرت الدنيا وزلزلت الأرض وغيرك رب المصطفى آدم مخدوم أفى المصطفى باب الإله بفضله نيل لنا بسطا به يرفع القبض هو البحر وهو المصطفى القلم جوده به فادت الأنوار واتسع الفيض وقد آن منه أن يجود بنظرة فمصود ترجو غير طاح ولا البيد وقد جاءنا منا رؤوفا بكل نار حما حديثا حقه دار النقض وقد بلغ المختار أدى أمانة وناسحنا كلا وما سئد البعض وقد فاد سودان بحب نبينا وقد ظل بيض في سرائرهم مغدو عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة نرى في إذنها حيث ما نمدو عليه صلاة الله ثم سلامه تجود لنا الأنواء والنبت والعرض عليه صلاة الله ثم سلامه وعاله وأصحابه على الدين قد حدوا na حرف التاء yarabanta shehu ya ce تد- تقدرت الدنيا duniya ta gurɓata وزلزلت الأرض ƙasa kuma ta girgiza alkiyama ta mazo lamari ya ya mutse وغيرك رب المصطفى أدم waninka kuwa ya ubangijin abin zaɓi annabi muhammadu waninka ya allah adamu rashi ne محض tsantsan rashi duk wani allah sunansa babu kai kawai
أصل المصطفى باب الإله بفضله ya kusanta wato abin zaɓin allah wato ainihin ƙofa ta allah da farala tasa يليل لنا بسطا ya yi baiwa gare mu wato ya ba mu basadi shine yalwa da farin ciki به يرفع القبض da shine kuma ake abin da imanin na baiwa nan na basadi da shine kuma ake ɗauke mana wato kunci da kuntatawa abin ake ɗauke shi daga barinmu
هو البحر shi kogi ne وهو المصطفى القرم shi kuma shine mustapha abin zaɓin allah annabi muhammad صلى الله عليه وسلم. جوده alƙarmu wanda yake sadauki duduhu baiwarsa به فادت الأنوار da shi ne wato ainihin masakai suka ainihin kwarara Wattasa'a.
da ebomi واتسع الفيض kuma wato ainihin fairi ilahi ya bai ya kuma yalwata faratin مم.
annabi مم.
wattasa alfaibu faira kuma da kwararar baiwa daga Allah ya yalwata ya shimfiɗi ya mamaye kowa da kowa da albarkacin baiwar manzon Allah صلى الله عليه وسلم.
na'am وقد آن منها منه أن يجود من نظرة ana ya yanzunta daga manzon Allah an ya juda ya yi baiwa gare mu bi nazaratin baiwa yanzu gare ni da duba ibani ganin sa an kai shi gwayin an ba shi a ba mu a ƙara mu na'am famasudu tarju ba ainihin wato baƙaƙe ya kamata ka yi buƙata ba ghaira taha wala labidu A'a, ba kuma farare ba ba baƙaƙe ba ba wasu farare ba ba su ya kamata kai shauƙi ko ka dinga ƙaunar saduwa da su ba gayo a wani ɗa'a annabi kawai Mm. ko naira ce ko beke ne ko ma waye watsar dai nemi manzon Allah saboda shi annabi a cikinsa komai da komai yake wanda ya samu manzo Allah ya samu Allah to komai kuma man- man man waje da laha faƙar waje da kulle shi man faƙar da laha fa amma ma in ma hayaniya duniya ce ko wani mulki ko wani mai duk yana cikin annabi rike ma'aiki kan annabi na
وقد جاءنا منا رؤوفا بك- بكلنا hakika manzo Allah ya zo mana daga gare mu kuma halin kasancewarsa yana mai yin jin kai gare mu duka رحيما yana mai ta kuma jin kai dai gare mu حريصا kuma halin kasancewarsa yana mai kwaɗayi gare mu na samun wato alkhairi daga ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum ma anantum harisun alaikum ko sai mana ne bil mu'minina ra'ufur rahim Hmm.
حقه الدهر أن نقضوه kuma haƙƙinsa mu mutukar zamani ba za mu warware ba muna nan tsaye da shauƙi da ladabi da girmamawa da ɗa'a ga manzon Allah Allah kai mana haka mu da kiyaye haƙƙin
وقد بلغ المختار Shehu ya ce haƙiƙa abin zaben Allah ya isar mana da saƙon Allah أدى أمانة ya kuma bayar da amana ta Allah وناصحنا كلا ya yi nasiha gare mu baki ɗayan mu duk وما سعد البعض amma ba runmu bai arzuta ba domin ba su bi nasihar manzon Allah ba mu kan alhamdulillahi adda amana na na sahal ummata wa addal amanata ko wa ballaga ar-risala wa jahada fillahi haqqa jihadi sallallahu Allah ya shaida mu mun shaida na'am وقد صاد سودان Hakika baƙaƙe sun yi shugabanci بحب نبينا da sababin soyayyarsu annabinmu sai suka zama shugabanni maɗaukaka a duniya maɗaukaka a lahira.
وقد ظل بيد Farare sun zama sun ƙasƙanta في سرائرهم bugu بغض wanda kiyayya ta annabi take koya a cikin zukatansu su ne mahasadan annabi. Mm, Ka san ƙin annabi sai dai ɓoyewa. ko mutum ya shiga tashin hankali in Allah ka kiyaye duk wanda yake kin annabi baya zama komai duniya da lahira komai zai samu kuma ba zai zama ba Hmm. sai dai ka mazo kusa da shi kai ta jin wari wa kin annabi kenan saboda haka zalla kenan
عليه سلام الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah sannan gaisuwarsa salatin da ake ganin mu cikin wato ainihin karinta da birninta bikiran da duk inda muka shuɗe ana ganin mu cikin birni cikin tsari na ainihin wato salatin manzo Allah salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah sannan gaisuwarsa anwa'u nau'o'in ni'imomi mu je da kuma tsirrai nau'o'insu na tsirrai na abinci da kuma yalwa da ainihin na ƙasa alhairunsa da kanta ta dinga bayuwa inuwa gare mu da albarkacin salatin mu zaman lalla salatin Allah ya tabbata zaman lalla sannan gaisuwarsa da alaye da sabon manzo Allah baki ɗayansu alu da samu kuwa kada abu hakika sun zabarar da bayi sun kwadaitar da mu aladdini a bisa riko da addinin musulunci Allah ya saka musu da alkhairi
إمام وحاكم في مشاهد
har na'am harafisa shehu ya ce yace ubu khairul khalqi soyayya fiyayyen halittar Allah shine annabi Muhammadu sawa ya zauna fi khalqi a cikin zuciyata zaman san annabi ko a zuciyar nan tawa rabauta ne Allah ka ƙara rabautar da mu shehu ya ce hakika na samu sirri daga soyayyar nan ta manzo Allah na samu ilimi ladunni na samu taska kwasa kashe babu talauci duka da sirrin soyayyen manzon Allah ne yanzu dan Allah ba dole mu gode ba yanzu wani lakani ne da ya kai wannan da ba baka ba ka rike wannan ina ruwanka da kashi sai ka dai ka kashe ka gani duka daga sirrin manzon banda shehu ina ake samun wannan komai an gaya mana sirrin gashi in ka je kana ta hayaniya kana hasada kana fada da wani dan wani duniya ko wani abin da kai ka wahalar da kanka an babu komai annabi ne zuciya ba zafi ba tashin hankali ba damuwa Allah ya kara annabi da rahama na'am shi annabi alaihi salatu wassalamu shugaba ne kuma mai shiryatar da bayi ne kawai shi cikin ma'adan nan ta gigita a mashadin gigita da kowa yake rikicewa shi mai shiryatar da bayi ne kuma mai shiryatarwa ne a lokacin da aka gigice a alamul arwahi oh lada al fusta imamun wa'adin fi mashahidi dahshati an gama karatun shi shugaba ne mai shiryatar da bayi a mashadi na gigita a duniya ne ko a lahira ne rikicewa ne ya mutsewa ne shi da yake shiryatar da kowa ya nutsu amma ga alamar arwahi istinafi ke nan ga alamar arwahi kuwa hakika manzo Allah ya warware ramzan Allah ya yi fakki ya fassara za ka ce kala manzo Allah ya ce bala abin da ya faɗa ke mama ko da yaushe ubangiji Allah ya faɗa yana mai tajalli shin ba ni ne ubangijin ba ne ya tambayi ruhika annabi ya amsa da bala kai ne ubangijin tun gabanin ba a kawa su ba su kawa ta uzza ba da lata da suke bautawa tun ba allolin ƙarya ya tabbatar da allah gaskiya annabi muhammadu a alamar arwahi ko mazaunin rayuka ruhin kowa yana nan a haɗe shi ne allah ya yi magana da ruhin yaka ga tambaya su amsa ko a narkar da su a fasa a fasa jikin to da allah ya tambayi ruhin yaka kowane ruhi ya yi gum na yanzu da shi kowane shi ne ruhin ma'aikin allah ya amsa tambayar allah lokacin Allah ya ce alastu alastu alastu bi rabbikum akai shiru ba wanda wani ruhin wani ruhi ne ya sani sai ruhin manzo Allah ne shine ya ce bala an tarabbuna hakan to daga nan ne ruhin kowa da kowa na manzanni da annabawa suka yi ta amsawa kowa akan martabarsa shi ne an tambayi wani rushin amadar tijani ruhin waliyan Allah da suka yi ta amsawa ruhin kai shi a ni ruhina da ruhin ma'aiki suna tare sannan aka amsa ta farkon gani ce bala an tarabbuna haƙƙan daga nan ne kowa ya saci amsa ya amsa jami'ar rusuli dukkanin manzanni suka faɗa abin da mai shirya tattani ya faɗa shi ne annabi muhammadu kowane annabi daga ciki shi ma ya faɗa sannan wanda suka san mayyazewa su ne waliyan allah da salihan bayi su ma suka faɗa amsar da suka ji an faɗa daga halarar manzo allah amma dai shi shi ne a gaban kowa ga wajen faɗin amsa ruhin manzan Allah kuma shi jagora ne ga kowa wajen amsa wa Allah wannan tambaya shi kuma daga gare shi ne baki ma kaddi kusa abin da ake jinginawa izuwa manzanni daga manzan Allah ne duka duk wani abin da kaji an jingina shi na girma da mu'jiza da wani karama wajen manzannin Allah da annabawa to minhu daga manzan Allah ne fa minhu unilu ma unilu li umada kazaka karamatin li ahli wilayati kyau da annabawan da man duk wanda duk wani girman da kai da duk wani karama da duk wata mu'jiza minhu daga manzan Allah ne kamar yadda ka ji amsan nan manzanni da annaba sun samu daga gare shi waliyai duk sun samu daga kuma annabawa da manzanni da mala'iku da salihan bayi kowa da ka sani sai da ya amsa inda da wani jinsin da ba su amsa ba da babu su har jinsin komai lalatar bawa sai da ya amsa kowa gwargwadon martabarsa amma ful amsa dai ka ji ta daga manzan Allah bala an tarabuna haƙan manzanni suka amsa annabawa mala'iku kowa gurgudu wani matsayinsa ma sai dai ya ce bala wani matsayinsa zai iya cewa bala anta wani kuma matsayinsa ma an shigar kowa dai sai da ya amsa a bisa gurgudan martabarsa da matsayinsa dangane da halarar Allah. Allah ya kara nau daraja. Zatin Allah ya tabbata da manza Allah sannan gaisuwarsa. Ina samun ɗaukake-ɗaukake biya da albarkacin salatin nan ga manza Allah da kuma samun shirya da kuma rabauta. salatin Allah ita bata ga manzo Allah sannan gaisuwarsa salatin nan tana kawo min da raɗaɗin nan na zuciya da damuwa da kawo min da kuma kibce da yafice duka babu shi a gare mu amma ka zo za ka yi mana zuɗe da kyafce kanka za ka yi wa Allah ya riga ya tsare mu ba ma yi ba a yi mana an kai mana ka janyo wa kanka garari ka je ka runyi wa bayan allah zurɗe ka zauɗo tsohon banza ya biyo ka talauci ba wani ba mu allah kan yi kallon banza idan ka zai dawo da talauci shi kenan an gamu ko ka samu mashkiloli wani ko mashkilar ta haɗu da bawa kenan har iyalansa har bayan bayansa sai a hankali da shi daga halar manzana an kawar mana da ɗaha alƙalami an kawar mana da hamzu an kawar mana da lambu ba mu iya ba ba mu da su to kakkai mana zatin Allah ya tabbata ga manza Allah sannan gaisuwarsa albarkacin salatin nan tana tsare ni sharrin nan na sihiri da duka ba mai duka na
walwakasa da kuma da kuma kutufo wakazu kutufo ko mai waka irin duka da ta hannu hannu duka ya make ka Mm, ko ka buɗe hannu ne ko kai kutufo ka iya ce marmari ko kutufo
عليه صلاة الله talatin Allah ita fata ga manzo Allah وسلامه sannan gaisuwarsa تصحيح لي دهري talatin nan tana mai hore zamani na gare ni babu ana gau ana gaura mari gare ni mari lakan zu mari shine ladan buɗe tafiya ba ni ba mari ba mai mari mari shi ya ce mari ba saboda albarkacin salatin buga annabi alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata zaman za Allah amma salamuhu gaisuwarsa wa alin halaye wa sabin sabai قلنا به الإسلام alu da sabuko da hakika aka saman mana da gwaya da girma bihim da albarkacin su radiyallahu anhum akul kha'is خليلي صفى وقتي وتم لي البسط ولم أر للصب العليل نوى قط وذاك لمن يهوى الأمين كرامة فما حبه إلا السعادة والقسط فمن جوده الكونان والأمر ثم ما تعالى وحب المصطفى رد من يسطو رسول سوى في الغيب دهرا موحدا وما ثم من ينفي وتم له البسط وكان رسولا هدى آدم طينة وماء فما الجلوى لقاو وما القبض عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بعيد القبض ينسخب البسط عليه صلاة الله ثم سلامه وتعلو صدوري ثم شكلي كذا النقو عليه صلاة الله ثم سلامه يزيد غرام الشيب والكبر والشمط عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب وآل وصاب في سوى الدين لن يسطور نعم حرف الخاء harafin aishewu ya ce خليلي صفا وقتي ya kai abokina safa wakati hakika lokacina ya tsarkaka وتم لي البسط basadina wada yalwa ya cika ya cika gare ni ina baka labari ولم أر للصب العليل دواء الطب walam ara banga dawan magani ba kaddo da ɗai lissabin alili ga mai tsananin soyayya mai illa ciwon soyayya ni banga maganin ba banga kuma mai ba da maganin ba
وذاك لمن يهوى العمين كرامة wancanan ka koma ga wanda yake soyayyan nan ta amintaccen allah girma ne da ɗaukaka فما حبه إلا السعادة soyayya annabi bai zama ba face arziki والقسط da wani shafcecen yanka na baiwa daga Allah an shafto kisi rabo san annabi shi ne ainihin sa'adati kuma kuma kuma kuma annabi ya burge ka ka ji daɗin annabi kai ta kururuta annabi to wannan wani wani wani wani wani wani yankin rabo ne rabo ne daga Allah na
فمن جوده الكونان kasantattu biyu daga bai wannan na manza Allah ne
والأمر lamarin kuma ثم ما تعالى san macananka lamari ol kowane lamari ne ta'ala ya ɗaukaka duka daga ainihin baiwan manza Allah وحب المصطفى ce kaga soyayya ta abin zaɓin Allah رد من يسطو daga tsawa ne ga mai yin tumbanci da nuna ki ko kuma ya saba doka ta Allah to inda soyayya tsawa take sai a yi daidai shi sa yake son annabi a kama shi a rike da kyau ba za ka ji masoyin annabi a cikin a cikin alfasha ko a cikin barna ba babu inda kaga barna ta yi yawa ko kuma mutum ya iya lalata da iskanci babu son annabi ne shi soyayya annabin rada umar ya ne mai barna ma daka matsawa yake sai- sai- sai ya noma Hmm, in ka ga ana ana barna to son annabi ne bai samu ba wa iyazu billahi Hmm, shi ne za ka ga a'a sai ka ga wani abun ana yi sai ka rasa to hauka ne ko kuma tsananin tsiyar ne dama ita ce asali me ke sa haka ne in to sirrin lamarin soyayya annabi ne ko ka samu wani na kin bin iyayensa da san annabi kuwa ko ka samu wani ya iya zagin dattijai ka samu wani ya sa- wani dan yaro ya iya ya zazzagi mutane ya ci mutuncin bayan Allah ka samu dattijan da ya haifi uwar uwar kama sai ka ji mutum an sami wannan ba son annabi ne don wani iskanci ne da idan da soyayyar ɗugon son annabi zuciya ba ta iya haka kasan shi mai son annabi kowa mai girma ne yanzu kana son annabi ka samu dattijo ko ko ko ko tsohon makaɗi ne ka zage shi tsoho da ya girme ka ya girma uwarka
Kare lafiya.
ai shi to san annabi shi ne yake wato kamar mai gini ne ya zai ce kawai bari ya ta gini ya ɗora bulo babu saitawa babu insha Allah wani jima kaɗan abin zai zama ɓanna kai gini no siminti no rodi to san annabi shi alkhairi ne wallahi bayi idan aka rasa shi ko ya yi lo to mushkila kuma za ta yi haya tabbas iban da ake ji ake ganin nan da bala'in nan kaga mutum wato ya zauna ko kuma yana faɗin abin da wato bai kamata a gaya wa bayan Allah ko dabbobi ba ne amma za ka ga ana gaya wa manya-manyan waliyan da su ne magada annabi ana cin zarafinsu to irin wannan ka gani firɗin nan ne za ka ɗauko hadisin firɗin nan sai ka gudu fir firminal majazomi firaraka gidan asadi kana ganin isa'atul adabi to babu ba annabi a tare da zuciya Allah ka kare mu isa idan da akwai abin da ake yin dan ba a yi kokawa dan a same shi to ba kamar son manzon Allah duk inda za ka tsuguna ka ji ba san annabi za ka ƙara da shi ba yi gaba yi gaba kawai je ana ana ana daga raini bayan Allah ne raini yake tafi ai kowa ya gani dai wani karatu ne wannan kuma da yake buɗaɗɗe an taɓa kana taɓa wanda kake ganin ka raina ka shi kenan sai da girmama bayan Allah sai da yadda ake mutanen suke daura al'umma kawai idan ya zanto ka girmama sha'iru na addini sunna annabi to kawai shi kenan ka gama da komai kuma baka girmama halin dama ai tun farko ai haka suka fito tun farko ma wahabiyawa da suka shigo mana ƙasar nan aka zo da ƙungiyoyi na sharri na tun yatin ne ana girmama iyaye ana kabbama su saboda annabi da Allah sun ce mu girmama su aka zo aka ce ba su isa ba nan fa aka fara cewa uwa da uba ambulan ne kawai ka jefar da shi in ka ɗau wasiƙa ka jefar kawai sai sunna na wace irin sunna ce ana ambatan sunna amma ana danna sunna ana kada sunna ana daga bid'a ba zagi sai kyakkyawan wato ainihin zato da girmama bayan Allah da jin kai ba komai ba ne da kaji kai wani ne ka iya zagin wani kenan ko kaga wani yana da shi kai ba ka hasada sai ga shi ƙarshe albarkacin yawan rai a kan gidanmu aka fara shashancin amma albarkacin yawan rai sai gashi komai yana bayyana manufa ta bayyana ina aka dosa duniya ake nema da kuɗi rawanin ma aka daina an zo ma za an ce shi ana zagin rawanin ma wanda da ko da rawani aka fara mutum ya fito a garin nan ba rawani lokacin farko farko abu gani ake aika ma wani kafiri to da yake ba allah aka nufa ba ba annabi ba saboda haka duk abin da mutum zai yi rike Allah kuma soyayyar annabi dole ce bayyanarwa wajibi ne muna son manzon Allah ko muna koyi da shi muna koyi da shi kuma wanda duk bai tsaya so annabi ba wallahi shi da Allah ba za su shiri ba kuma ba wanda zai yi wa annabi mummunan ladabi ko ya rashin kirki ga annabi Allah ya kyale shi Allah bai alkawarin haka ba Allah halimu ne saburu amma banda a taɓa haƙƙin annabi ba sabaru ba hilmu sai ya dirza mutum ba annabi ba ma masoya annabi ma Allah ya ƙi a taɓa ana taɓa su Allah yake ɗaukan mataki saboda haka inda ana so rayuwa ta kyau abin ne ma ya samu wallahi mu riƙe annabi mu riƙe ma'aiki mu so shi mu so masoyansa don kinsa ne yake janyo ake zagin shekhan nan ake zagin waliyan allah da suka tsaya a hidimarsa da bayyanar da darajarsa shi ne kawai shi sa dusar da su bayan allah suka kai matsayin da aka zage su ake cin mutuncinsu karuwar girma ne gurinsu kuma wani sharafi ne domin me ya janyo wannan asali yake komawa a dubo son annabi ne da shiga wajen manzon allah shi ko manzo Allah kaga ba ba ba ba in ba musiba ta zamani ba gidigat mutum yayi kan annabi yana da wuya amma biye biyan da za a yi a taba wannan shehin waliyin Allah a zagi wancan sharifi dama a saba wancan sahabi sai a gama gewaye-gewayen in shaƙawar ta kai ta kawo sai a afka muna lillahi wa yana ilayi rari kuma sai Allah ya kyale? ha ba da Allah Allah mu girmama bayan Allah mu dai da haka aka umarce mu tarbiyyar mu kenan kowa ka gani ka girmama shi domin girmama ba ma waliyai ba ba ma manyan salabai ba al'umma annabi ma ka girmama su ka girmama manzon Allah don al'umma annabi ake cewa ummatu nabiyina muhammadin to tunda ta manzon Allah ce in ka girmama ta to ina ga hulafa nabiyina muhammad magadansa halifofinsa ƴaƴansa masu rike da ofis ɗinsa a ce su za a taba an san an tabo masifa saboda haka kowa ya rike a kage a kange kuma a so manzon Allah duk juyinka duk tunaninka duk abin faɗinka a zuci a fili kai dai ka tsaya masoyin manzon Allah to sai Allah ya kange ka da aikata alfasha Allah ya tsare ka da aikata wato ainihin abubuwan da Allah baya so sai Allah ya baka akan abin da yake so ai da yawa za ka samu wasu mutanen idan hankali ne da ilimi ba za ka masalta su da wannan ba sai manya can ga karatun ga komai amma wajen alfasha da aikata abin da aka ga dama da bululluka haram da luwaɗi da zina ba abin da ba sai wallahi rashin san annabin ne a riƙe annabin a gani ma za ka karanta Allah ya ce kar a yi Allah ya ce a yi Allah ya ce a bari Allah ya ce in kai ka za wuta ne amma ka zo ka kama kai ta yi kai baka samu annabu ba ne ƙara mana ma'aiki ƙara annabu daraja now
rasulun sawafin gaibi annabi muhammadu manzo ne na Allah da ya zauna a cikin gaibin Allah shi kadai da haram mutukar zamani zamani mai tsawo wahidan yana mai kadai ta Allah kuma famma manyan fi babu cananka mai korewa wa tamma lahul bastu basadi kuma ya cika gare shi babu wani kowa sai shi sai Allah
wa kana rasulan hina adam sinatun zaman shekarun nan da aka yi na barkace din nan na hadara ko Wa- ya ka- ya kasance kuma manzo hina adamu ɗina tuntun lokacin adamu yana laka wara'un da ruwa famal jadwali dawi tun lokacin babu baiwa ga mai nema wa man khaf babu fagamniyar yawon neman ma mai nema babu shi abun baiwar babu shi yawon alalabu ma a yi fagamniya a yi nan a yi nan ma tun babu ma'ana tun babu babu ma manzo Allah yake nan tare da Allah kuntu nabiyan ko wa adamu bainal ma'i wa dini bal kuntu nabiyan hina la adama wala ma'a wala dina wa ana arifun bi nubuwati ta annabi annabi kenan
alaihi salatu llahi salatin Allah ita baka zaman Allah wa salamu sannan gaisuwarsa salatan buhaidan qabdi salatin da yan sahibar basu ike abotakar wato yalwa wayar kauri bayan kunci sai mu ji mu maya maya cikin albarkacin salatin mu ga manzo Allah alaihi salatu llahi salatin Allah ita bata ga manzo Allah wa salamu sannan gaisuwarsa wa ta'alu suduri sadarorina suna masu ɗaukaka da daraja wa shakli sannan wasalina kasan lafu haka nan ɗigo-ɗigo na wani rubutu da nake cikin man- yabon manzo Allah suna ta ɗaukaka cikin halara Allah da hazaran manzo Allah
alaihi salatu llahi salatin Allah ita tabbata ga manzo Allah wa salamu sannan gaisuwarsa yazidu garami shaybu wato ice a shaibu furfura wal kibru da girma na tsufa wa shamku da kuma wato cakudan gashi wato ainihin fari da baki yazidu garami Yan- wannan abubuwan yana ƙara bege na cikin manzan Allah ba ragewa yake ba a san aka tsoko wani sai kaga an kasa wani a ni nawa ƙarawa yake ƙara mun shau Allah ka ta ƙara mana na Allah ka ta ƙara mana saman
alaihi salatullahi salatin al- duk wani uzurin da zai kawo ya mana sanyi cikin hidima da soyayya annabi Allah karka haɗa mu da shi Allah kome Allah karka kasa da mu Hmm, salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ali da ana tabbata sannan gaifosa da alayensa sahbi da sahabbai fi siwa dini lan yastu alu da sabu ko ba su yi tumbanciya ba a cikin wani addini in ka ji sun cewa ba su yadda ba sun ja to kan addini ne radiyallahu anhu hafizan na'am تذكرت ذكرت رسول الله ذكر تلفظي بشيء سواه الدهر لم أتلفظ به. وهل ثم غير المصطفى وجماله وهل ثم من هاد سواه ومنقذي ذريني يا سلمان حمي ووحشته أقاسي مريرا ووأين تلظظي ذريني لتزخار الأمين فإنه مال القلب مالينا وذكراك منفذي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ألفى لوصلك كالذي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أهل على كل جيبه عليه صلاة الله ثم سلامه وعال وصاب آل ومعه حرف الذال ara manzal shehu ya ce
ذكرت رسول الله na ambaci manzo Allah ذكر تلظذي an matofa na jin daɗi
بشيء سواه الدار لم أتلظذ babu ina jin daɗi matuƙar zamani bishayin da wani abu siwa wani ambatan manzo Allah ko me ba daɗi ko me sai ambatan annabi komai komai din abin da kake gani mu yanyan annabi kawai Mhm.
وهل ثم غير المصطفى وجماله shin yallace nan ka akwai wani Mustapha ko wani kyawun sa وهل ثم من هاد سواه shin yalla akwai kuma wani mai shiryawa wani manzo babu ومنكزي mai tsamowa tambaya uku ce wai canan ka akwai ko wani abu zaɓin Allah akwai wani annabi akwai wani mai shiryatarwa kuwa ba shi ba akwai wani mai tsamowa daga halaka ba shi ba kaga ukun nan ya haɗa komai namu ina mu ku zo mu je nasu ina su su tai waje ƙara annabi daraja Amin.
na'am زريني يا سلمان حمي ce ya ke salma budurwa ce ya ke budurwa salma rabu da ni tana taimakon love tana ta aiki i love you i love you ka sanya mai sai ka ga mutum alkirkice ko kaba kowa fa kuma duk a cikin harkar haka haka ta hakan kuma kowa da irin matsayinsa wallahi kaga abun kamar ya ake yi ne ya ke kina kina ta dato shi shan kuma ya ya fice nan babu manan zancen eh annabi kawai ai shi ma yakin Allah sallallahu alaihi wasallam idan soyayya sa ta shiga zuciya ta mamaye ta yi baka baka an gama kuma an huta duk abin da ake zai kaga an ana rigima ma ko ana layin karwa abin duniya ma kai tausayi ma kake ji subhanallahi ai kamar kisa nan ne da muka bayar na tsoron Allah to idan ya shiga zuciya ba ba abin da zaka ji tsoro kuma in son annabi ya shiga zuciya ba wani abin da zaka so duk wani abin da zaka so sai kaga wannan abin ya juye ya narke cikin manzon Allah ne Mm, shine yake to shine yake tamba yake yake yake yake yake misali da haka Allah ka ƙara mana sa'a
ووحشتي kuma kuma ya kamata ku gane muna yin karantun mufassara diwani mufassara a ko fassarawa an haddace an iya wancan ma ya iya duk kun iya na gari kaza mun tura ku tafi can kasa ba inda ba mu tura aje a fassara ki amma har yau muna nan wani ma da zai zai ce ka tsohon mai fassara nan har yau yi yake a'a karuwa muke cikin soyayyar annabi eh geji ne tayarka da komai za ka bagari ka daɗa geji Eh, an ƙara iska kuma kuma mu kejin tayoyinmu na tafiya ba wai yawa suke a sa a rage ba a in aka yi gejin ta kai ta cika sai kuma a ƙara wasarar diwani kenan Eh, kowane ɗan yaron gidan na ya iya kowa ya san haka amma kun ga shauƙin da muke ƙarawa shi muke laluba kullum Mm, Allah ya ƙara mana
wa wahshati da kuma wato gigita ta zari ni ki rabu da ni na ke budurwa da abin da ya dame ni himmata da abin da ya himmatar da zuciyata ki kyale ni kawai uqasi mariran ni ina gogayya ne da abin da ya dame ni halin kasancewa ta ku mai ɗaci abin shi haka nake son samariran wa wa aina talazzudi wannan abu mai ɗacin kuma shine ainihin jin daɗi na shine shauƙin manzon Allah ni kaɗai na san me nake ji
zarini litazkari al'amini rabba kasan kasan kasan shehu ya san harka don kakan ka gama gaya mata wannan ai ba za ta fahimta ba dole za ta yi kwashe sai shehu ya kaddara ta yi tambaya wai me ya dame ka ne ne haba i love you ma sai ta zarini litazkari al'amini rabu da ni kawai abin da ya dame ni ambatan amintaccen Allah am- annabi Muhammadu shi ne ban ni da ambatansa kawai ya ke budurwa fa innahu hakika ambatan manzo Allah Malal qalba.
ya cika zuciyata mali na wa Mafasi.
zikraki manfazi babu mazarta gare ni a cikin zuciyata zuwa katannin kuma ambatanki ba zan iya ba ba ki da guri Mm, ki haƙura annabi ya cika zuciya wannan kisar da bula wannan ice wannan wannan suna tafe su biyu a daji da ɗan uwansa aboki da aboki shine can sai sai sai sai kuwa zaki ya yi- ya ji yunwa ya fito da gudu ya biyo su ya ji ƙarshen mutane da ya biyo su da ɗayan nan ya gigice ya fita da gudu ɗayan kuma kawai ya tsaya yana kallon zakin zakin ya zo ya kalle shi ya kalle shi kawai sai ya shige ya bi wancan sai ya kyale wannan shi kuma wannan abokin sai ya bi su gudu suke gudu amma ai wancan mutumin ya gaba bakawa sai ya maza ya hau bishiya sai shi abokin tafiyar tasa sai ya zo ya samu yana kan bishiya zaki kuma yana ƙasa yana ta karta ƙasa yana tsalle yana ihu ya zai ya kamo shi shi kuma yana can sama yana ta makyarkyata shi kuma wannan abokin nasa da ya zo ya same su ya kwanta a gindin bishiyar yana jiran dai su gama don su tafi gida kai na saman nan yana hango su zafin nan ya gama katankan wasa shi da wannan sai dai ya su kalli juna har zaki ya gaji zaki ya gaji da ya gaji sai ya sauko sai ya tafi sai can dare lokaci ya yi nisa sai ya ce wane ya ce na'an wane ya ce to ka sauko zakin ya tafi sauko mu tafi gida ya tafi baya nan sai ya sauko yana lekowa yana lekowa sai ya sauko sai suka kama hanya suka kama ta hanya shine anan ma na bada kacici kacici na ce a naka tunanin in aka fara tafiya waye zai fara tambayar wani ko suna suna sab suna kama hanya ko na sama sai ca'i wani dama kai baka jin tsoron zaki sai ce kai ma da kake jin tsoronsa lalura ce zuciyarka ce da sauran guri ni tawa ta cika ta da tsoron Allah don haka ba za ki ba abin da nake jin tsoro da ka ganni nan da ni ma ina da sauran guri da ban cika bai cika da tsoron Allah ba ni ma ni ma gudun zan yi amma kai zuciyarka da space Kun gani? to shi shehu yana gaya wannan budurwa ba su fes ɗin wajen da za a ɗan raka bata mm, da za a ambace ta babu annabi ya cika zuciyar Allah ka cika mana da Allah ka dube mu don albarkacin annabi wannan bawa wannan bawa da sansa shine tsira Allah ka ƙara mana ƙara zuba mana ƙaunarsa na'am alaihi salatullahi salatin Allah ita baka da manzo Allah wa salamuhu sannan gaisuwarsa salatan biha salatin da ita ne ulfali waslika kallazi ake samu na don buƙatuwa da saduwa da kai nake zama kama allazi harfin sila mai buƙatar mausuli alaihi salatullahi salatin Allah ita bata ga manzo Allah kuma salamuhu gaisuwarsa salatan biha salatin da ita ne ta'alu ni nake ɗaukaka ala kulli jihbizi a bisa burbushin dukkanin wani bijimin malami na zamani na kowa ne ne alaihi salatullahi salatin Allah ita bata ga manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa wa alin da alaye wa sahabin da sahabbai ayanu nura ma'ahazi su kuma alu da sabu su ne waɗannan da suka ainihin ganin haske wanda yake mahazin abin rukowa shi ne maza Allah.
Kulle shari'a wa bikin bi nabi kada